أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zama na uku kenan ko na hudu kenan ko cikin jerin wannan karatu na balaga kamar yadda Allah ya samu ka faro to bisa ga karkasuwan tashbihi din nan ga a yadda suka kira su da turanci wannan mursal clear comparison mu'akkad sun kan ce mishi confirmative ko kuma implicit comparison مفصل epitomize mujmal ke mujmal shine epitomized mufassil shine exhaustive مفصل شنو exhaustive بسم الله za mu ci gaba mun ga nau'o'in tashbihi a baya aka samun tashbihi to tashbihi kuma za a iya kawo mana shi a cikin wani irin yanayi da uslubi wanda ba mu saba da shi ba kun gani mun san cewa za a ga shi mushabba da mushabbahu bihi da adatu da wajen shaba ƙararraga su to yanzu ba za a ƙara advancing ɗin karatunmu akwai halin da kuma ba za a gansu ba ko wajen shafi ba za ka gan shi ba sai dai a kwace sa maka shi a cikin magana kun gane wannan wani irin nau'in tashbihi ne wanda akan kawo domin a nuna maka cewa shi tashbihi ba dole karar sai an nuna maka cewa ne yayi kama da wani ba a za a iya kunsa maka shi a cikin magana kawai wanda nan ne za a baka aiki kai za ka yi tunanin yadda tashbihin yake mabancin nan ko misali ko kuma za mu iya duba mu gani gashi nan tashbihu tamthil mun gan shi a gaba ko idan muka sayi muka sami dalilin balaga din nan duk sauran tamarin din duk sun halale shi a ciki dalilin balaga din nan ba tashbihu tamthil mun gan shi ko mun ga gurin ko tashbih tamthil tashbihu tamthil wannan wani nau'i ne na tashbihi wanda ba za a kawo maka mushabba da mushabbahu bihi a ba za a kawo maka tashbihin a yanayi a afwan tashbihi ne wanda za a nuna maka wajen shubuhi an ciro shi ne daga abubuwa mabambanta ai kun ga a can tashbihin galibi mun ga akan ciro shi ne daga akan kulla tashbihi ne tsakanin abu da abu akan abu dai kawai kaman huwa kal asadi fil quwwa karfi ai abu dai ne ko to wannan idan ka ga wajen shubuhi din ba siffa abu ne ɗaya ba an tattaro siffofin abubuwa ne mabambanta aka hada shi na matsayin wajen shabai to shi kenan tajbi ya zama tamthil ya zama tamthil yanzu mu kaddara idan muka kalli yadda allan nan yake gashi yadda rubutu ko sai mu kalli yadda yanayin da duman nan yake sai mu siffanta shi misali kaga yanayin da duban nan ya kunshi menene ya kunshi launukan abubuwa ne daban-daban ko to sai mu siffanta shi da allan nan ko kuma ka sajjada din nan da muke zaune a kai in ka lura da kyau ai za ka siffan da suka yi tarayya idan ka ce wannan wacce nan da duman ta yi kama da wacce nan da duman da muke zaune sun tara siffa guda ɗaya siffan nan kuma guda ɗaya shin an ciro ta ne daga abu guda ɗaya ko a launuka daban-daban an haɗa ne ta ne daga abu mabambanta launuka daban-daban to shine tashbih tamthil shine tashbih tamthil al'amsila a ka'ida bai mu je ka'idan mu tana cewa na shukran yusamma tashbihu tamthilan tashbihi ana ce mai tamthil idza kana wajhu shaba idan ya kasance siffan da aka yi tarayya tsakankanin mushabba da mushabbahu bihi fihi dake cikin sa sura ta kasance wata sura ce muntaza'a wacce aka fiffitar da ita min muta'addidin daga abubuwa daban-daban siffan da aka yi tarayya idan an fitar da ita ne daga launuka daban-daban to tashbihin nan ya zama tamthil wa gairi tashbih tamthil ana cewa kuma wa gairi tamthil tashbih ana cewa shi gairi tamthil idan lam yakun wajhu shabahi kazalika idan wajhu shabahi din bai zanto kamar haka ba ma'ana bai kunci bai kunshi siffan launuka daban-daban ba ko kace tashbih gairi tamthil ko kace tashbih mufrad tashbih mufrad to bari mu koma misalan mu قال البوتري بوتري ke cewa هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا هو kaga wanda nake yaban nan baharus samahi shi tekun yafiya ne as-samah yafiya ismahli ka yafe ni ay afu anni wal judi da baiwa fasdad minhu qurban ka ƙara kusanci zuwa gare shi domin idan ka haka tasdad bu'dan min al-faqri za ka ƙara nisantuwa daga talauci to kaga huwa bahasu samai ina mushabba anan huwa ina mushabbahun bihi anan baharu samahi to anan wajen shabai ɗinmu ba kawo shi a surin da muka saba da shi ba kawo shi abin nan ba jihar da majurur ba kuma ba kawo shi hal ba amma sai aka yi idafin shi idafa a jikin shi kaga huwa baharun baharun baharun shine mushabba bihi ko to ku lura da kyau as-samahi shine mushabba bihi anan dan salo ne na magana in an ka ga dama aka maka shi cikin salo kaza ko salo kaza ko salo kaza na'am mun banci wannan ko to alj- alju as-samahi wal judi din nan sune mushabbahun bihi a wajen shabahi afwan ina adatu bata kaga ya zama muakkad ko ga as-sama ga aljudi ya zama mene ya zama mufassal to idan muka lura da kyau aljudi baiwa baiwa siffa ce guda ɗaya koko siffofi ne na abubuwa masu yawa siffa ce guda ɗaya kawai baiwa baiwa in an maka baiwa wajen kaza in an maka baiwa wajen kaza in an maka baiwa wajen kaza ka kware wajen kaza ka yi san kaza abu ne dai guda ɗaya duka karkashin baiwa ne za a ce as-samahi yafiya kau da kai idan an maka wani abu kamar ba yi maka ba shi ma duk siffa ce guda ɗaya to wannan tashbih ana ce mishi tashbih mufrad kamar yadda muka gani a baya huwa huwa kal asadi fil quwwa jarukar karfi siffofi nawa ne abu dai ne kawai wannan to tashbih ya zama mufrad ko kace gairu tamthil tashbih mufrad ko kuma gairu tamthil wa kana mur'ul kais umrul kais yake cewa walailin kamaujil bahri al khasdu lahu alayya bi anwa'il humum liyabtali walailin ai wa rubba lailin nan ana ce mata wawu rubba akwai kalma rubba rubba tana ɗaya daga cikin harufan da ke jarra ka kaulikin rubba gulamun li abak ko abik to kun ga wa lailin nan suka ce akwai rubba da aka share ta ita ce ta yi mai lailin jarra wai wa rubba lailin kaɗan ko kuma da yawa akwai wani dare kamaujil bahari wanda yake yayi kama da kumfan teku arhasu dulahu alayya wanda ya saki gezansa a kaina sadlu arha shine ka saki abu ka saki abu kamar labule ko makamanci wannan kun gani sadlu kuma shine wani abu kamar geza ko labule ko makamancin wannan haka wani wani abu ne wanda yake akan iya sakan shi sau ƙasa kaman hannu idan ka sake cikin sallah ai sadul ne ko to wai akwai wani dare wanda ya saki gezansa a kaina alkhasduluhu alai wanda ya saki gezansa a kaina bi anwa'il humumi da nau'in bakin ciki liyabtali dan ya jarabce ni dan ya jarabce ni to idan muka lura anan ina mushabbahu anan lailin ina mushabbahu bihi maujul bahari kafin din na ita ce mece nan babu wajen shabai kun gane nan yana kamanta dare ne da kumfan teku wanda ya saki gezarsa watan kamar misali idan kana jikin teku ne sai teku kumfansa ta taso ta sama me za ka gani duhu to kamar ya suke gesa suke na a kanka to a nan abin da ake son a nuna mana yana son ya nuna mana teku ya yi kama da mai wani daren nan da yake cikinsa ya yi kama da mai ne teku wajen da mai ne duhu da kuma kwarjini yanzu idan ka ɗauki zalaman irhaba ka dubi dare duhun dare yaya duhun launuka ne daban-daban abu ɗaya ne kawai baki-baki ne kawai ba wani bambanci baki-baki ne kawai to wannan ya zama tashbihi mufrad ko tashbihi garu tamthil nan kawai nan bi itibari wajen shabai ne kawai nan za a kula da wajen shabai ne idan wajen shabai an ciro shi ne daga alwan ashiya muta'addida to shikenan ya zama tashbihi tamthil in kuma siffa abu ɗaya ne kawai to shikenan ya zama a wannan tamthil misali fadaman faranni ne ka kalla yanzu furannin da ke cikin fadaman nan siffa ɗaya ne suka kunsa za ka siffofi ne na abubuwa daban-daban ko sai ka kamanta shi da tarin mutane a kasuwa da rumfuna ga mutane ga rumfuna ga ababen hawa ga kwano ga sandan wuta ga waye ga waye ai kaga in ka dubi manzar din view din za ga wani yanayi ne wanda yake kunshi da launin ababe daban-daban ko sai ka kamanta shi da wannan to kaga idan ka hada siffa guda daya za ga sun tattaro menene kowannen shi ya- sun tattaro siffa ce guda daya mai launuka daban-daban to tashbih ya zama tamthil kenan wannan nau'in tashbihi din akwai amfani da mene ana amfani da kwakwalwa kun gane wannan tashbihin dole sai kai amfani da kwakwalwa ka hararo ka hango abu za ka fitar da hoton zuci mental picture za ka fitar da hoton zuci kan abu bayan ka fitar da hoto din nan na zuciyarka sa'an nan kuma sai ka fitar da sura guda ɗaya ita ce za ta baka dama kai mene sai ka gano wajen shabahi tsakankanin mushabba da mushabbahun bihi mun bance nan ko a idan muka ƙara kallon misali kamar misali a ce an haɗa hatsi ne ga dawa ga masara ga gero ga wake ga alkama ga iburu ga maiwa ga acca duka aka tara su guri ɗaya ko aka zuba su a cikin wani kwano ga su a zube mun banci wannan ko to sai a kamanta shi wannan yanayin sai aka kamanta shi da tarin bola tarin bola kaga dai ai bola akwai mene akwai ledoji akwai tsummokara akwai kwalabe akwai gwangwani gwangwanaye akwai bawon rake bawon gyada abubuwa daban-daban yanzu kaga idan ka dubi tarin hatsi din nan zai baka wani abu wanda ya kunshi launuka da launin ababe daban-daban ko da wannan yanayin na bolan nan shi ma launin ababe daban-daban sai ka fita da siffa guda ɗaya za ka ta taro launuka daban-daban ta wannan shi ne tashbihu tamthil so a wannan tashbihu tamthil za ka yi amfani da menene za ka yi amfani da abin nan kwakwalwarka ka suranta abin domin kun san shi balaga akwai yadda yake a ku duba mana wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtal bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah ka gani nan an buga maka mas- rayuwar misalin mene rayuwar duniya wacce take kunshe da ababe daban-daban sai aka buga maka misali da mene kamar ruwa ne aka zubar da shi a ƙasa a ya sauko a kan ƙasa bayan ya sauka a kan ƙasa shikenan sai ya kunshi mene sai ya cakuɗe da abubuwan da ke bayan ƙasa da makamancin wannan watan wannan shi yana buƙatan za ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka ne na mana sallallahu alaihi wasallam game da kana khuluquhu alquran to in ka kalle shi ta wannan janibin shikenan kaga sai zama ka gani khuluquhu alquran wata idan ka kalli hadisin nan da yake ai sai da tana Aisha take bayanin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ne kawai itibaran da dabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga akwai gaskiya akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza abubuwa ne ashiya ne mutaaddida ko sai ka dubi kuma qur'ani yana kunshe da waɗannan abubuwa daban-daban kaga wannan muntazawun ne min ashiya mutaaddida zaka samu da sura wacce aka fitar da ita daga ashiya mutaaddida nan ma haka sura ta- da aka fitar da ita daga wata ashiya mutaaddida sai ka hada su sai ka ga wata siffa guda ɗaya ta kunshi ababe daban-daban daban-daban to kaga in kai itibarin wannan muna fatan ya shiga insha Allah Allah Allah to bari mu ci gaba wa qala abu firasin sai ya ce abu firas kuma yana cewa a cikin waƙensa abu firas alhamdani walma'u yafsilu baina raudil zahar baina raudil zahar fi shattaini fasla walma'u wani ruwa ne yafsilu gashi nan ya rabe baina raudil zahari tsakankanin fadamin furanni yanzu nan ana son ne ka kawo mental picture kun gane through imagination ne za ke son a kulla maka wannan tashbihin wai yanzu ka kaddara ga wata fadama nan ta furanni ga wani ruwa ya ratsa ta ai za ka ka samu wata sura wanda ta kunshi launukan ababe daban-daban ko ga wani farin abu ya ratsa a tsakiya to ka rike ku rike wannan suran yanzu wal ma'u yafsul wani ruwa ne ya rabe bayna rawdi zahari tsakankanin fadamin furanni fasalar rabewa fi shaddaina a gefa guda biyu kabisati washin ya yi kama da shimfiɗa mai zane jarradat aidil kuyuni naslan jarradat shi ne zari takobi daga cikin kubinsa tsare ta abu wanda aidil kuyuni hannayen masu a ƙira jarradat suka zari wani takobi suka gyara bayan sun gyara suka zare shi da kukubensa jaradar naslan alaihi suka zare wani takobi bayan sun gyara shi gashi na haske sannan sai suka dora alaihi a kansa watan kamar da duma ce gata kaga da duma na nan tana tana kunshe da ababe mu da yawa ko to yanzu ka kaddara ga ta nan launukan nan da tattaro da zane-zane daban-daban yanzu ga wani takobi an ratsa haka yanzu kaga wani takobin za ka shi aika shi a tsakiya yana shiny yana haske to ka gani wancan manzar din wancan maganan wato ma'ana view din wanda yake kunshi da mene wanda yake kunshi da fadama ta furanni ga wani fara abu ya ratsa yanzu farar min furanni na ita kunshi launi ne daban-daban ko to wannan yanayin ya yi kama da yanayin da aka samu da duma mai kunshi da launuka daban-daban ga wani fara abu ya ratsa shi kenan kaga tashbiya zan mene tamthil anan limadha li'anna wajha ash-shabihi fihima mukawwanun min ashiya'in muta'addida li'anna wajha ash-shabihi fihima mukawwanun min ashiya'in muta'addida muta'addida aw muntaza'un min ashiya'in muta'addida in ka same shi da dan wahala to yanzu ka kallafa ma kanka samar da hoton zuci ga wata fadama tana kushe da faranni to kai ka san fadaman farannin nan dai ai ba ba launin su ne bane suna da launuka ne daban-daban to sai ya kaddara ga wani ruwa ya ratsa tsakankanin su fadama wani ruwa ya ratsa mai fari mai hasken fari kaga ga wani abu wujudu shay'in abyad mustatil wa bainahu ko bi jambihi ashiya'in muta'addida ashiya'in muta'addida ko ashiya ko kuma sura muntaza min ashiya'in muta'addida nan ma sai ka kaddara ga dadduma wanda ke kunshi launuka daban-daban ga zane-zane daban-daban sannan a tsakiyar su ga mene wani abu fari ya rasa kenan yanzu idan muka samar da hoton zuci guda ɗaya za mu ga cewa ashe yanzu gashi mun sami mene mun samu wani abu da ya tattaro launi daban-daban ga wani farin abu ya ratsa shi to shine tashbih tamthil ta kula da cewa suran wannan suran ya kunshi ababe ne masu launuka daban-daban ga na fara abu ya ratsa shine tashbih tamthil qala al-mutanabbi mutanabbi ke cewa yahuzzu al-jayshu hawlaka janibaihi kama nafadat janahai hal-uqabu al-jayshu rindinan ya huzzu yana karkadawa hannayensa ga kalmar tun cikin suratul maryam ko wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutban janiya hazza huzz huzza haziz hazza bi ma'ana harraka ya girgiza to ya huzzul jaishu ga rundunar sojoji na, na karkada hannayensu haula haulaka janibaiki a gefen ka ta gefen nan nasu guda biyu wai ma'ana za ka kaddara kaman ga shugaban kasa ne ga sojoji dama da hagu suna tafiya raf raf raf raf raf raf raf suna fare suna daga hannaye yanzu in ka lura ka duba za ka iya samar da wata sura yanzu mutanen yanzu sojojin nan kalansu dai ne wani fari ne wani baki ne wani wankan tarwada ne wani kaza kaza ga uniform ɗinsu kuma kana kana kun gani ga yanayin yanayin a lokacin na rana to yanzu gashi an samu wani abu guda ɗaya a tsakiyan wani wata sura da tattaro min ta tattaro mini launin abubuwa daban-daban to wannan yanayin da aka sami ga saifin daula yana tsaye ga sojoji dama da hagu da shi waɗanda sun tattaro ko sura ya tattaro launuka daban-daban an ciro shi ne daga launuka daban-daban kama na fadatul uqabu yayi kama da lokacin da al'uqabu gafaka na fadat take kakkabe janahaiha fakafakanta guda biyu wai ma'ana ka kaddara gafaka tsuntsu ne kaman ka ce misali agwagwa yanzu ga agwagwa ta shiga ruwa ta fito da ta fito waje sai ta daga fuka-fukanta tana ta kakabewa tana ta kakaba ruwa fuffukenta fuka-fukan nan nata ai sun kunshi gashi ne ko lili din nan na farko kenan sannan kuma wannan gashin shin launinsa duk gashin da ke jikinta ko fuka-fukanta launi ɗaya ne za ga wani baki ne wani fari wani baki bakin ma yana jajajaja haka yana shining wannan to sai ka kaddara ga gangan jikinta gefenta ga fuka-fukanta na motsi gefenta to a shekinin ka tattara tsuran za ka ga ga wata ga siffan wani ba tsaye gefen shi kuma ga waɗansu abubuwa daban-daban suna motsi mun nan ko to yanayin da ka sami rundunan nan a gefen a rundunar nan da ke gewaye da saifin daura suna samar da wani yanayi ga wani abu guda daya a tsaye a tsakiya ya yi kama da wannan yanayin da aka samu wancan nan gafaka ko tsuntsun na kakkaɓe fuka-fukanta daga ruwa ga kuma wani abu a tsakiya to yanzu sai ka samar da hoton zuci sai ka hada sai ka ka fitar da suran abu guda daya wanda ya kunshi launuka daban-daban amma ga wani abu ka'im wujudu suratan wujudu suratin kun gane wato shabi din kenan wujudu sura allati tashtamilu ala ashiya'in muta'addida wa fi wasatiha shay'un qa'im sura ce guda ɗaya gata wanda ta tattaro launukan ababe daban-daban amma a tsakiyarta ga wani abu guda ɗaya jiya na tsaye cik to tashbih ya zama tafsiri وقال سرير رفاع سرير رفاع yake cewa wa ka'anna al-hilala nun al-jaini ghariqat fi sahifatin zarqa wa ka'anna al-hilala wato nan yana kamanta jinjirin wata ne da mene zinariyar da aka yi ta kan fallar takarda yanzu idan ku dubi jinjirin wata in ka kafa mishi ido da kyau za ka ga ayu yana ya ɗanyi wani zagaye yana da wani haske da ya zagaye hako? Masha Allah. Wannan hasken da ya zagaye haka, in ka kalle shi za ka ga cikin shi akwai wani ɗan tsaki-tsaki na mene na taurari ko jido. To yanzu ka ga ga jinjirin wata shi ɗaya ga wani abu ya kewaye shi suna ce mishi ikasa ƙauri ikasa ƙauri ko kuma ki kasa kauri za ka gashi ya kewaye wani abu mai haske ya kewaye shi tauraro a wata afwan sannan kuma gefen shi za ga samar da waɗansu abubuwa ɗan tsaki-tsaki haka na taurari da jido da sauransu haka to shine sai ka samar da wannan suran da suran da aka sami ga wani takarda kun gane takardan nan ita kuma tana fara cetar yanzu ga shi an sami mene zinare tana shine tana haske sai aka ije ta akan takardar ai za ga ita ma tana wani haske hasken yana ya dan gewaye ta ko to hasken nan shi ma za ga wani launi ne daban-daban to sai ka samu yanzu da hoton zuci cewa yanzu ga wani abu ko kuma ga wannan yanayin mai launuka daban-daban ga wani abu a tsakiya yana haske nan ma ga wani wata sura an samu da wani abu da- da launuka daban-daban tsakiya ga wani abu na haske yanzu sai ka hada sai ka fitar da sura guda ɗaya tal to kaga za ga wajen shabi a nan sura ce munta- muntasa a min ashiya mutaddi- mutaaddida ko kuma mukawwana min ashiya mutaaddida shine ko ake sa an nuna maka anan tashbih ya zama tashbih ne tamthil menene me yasa ki ake ake me amfanin wannan tashbihin yana daga cikin amfanin sa a lokaci ɗaya zaka iya fitar da sura guda ɗaya wacce za ta baka dama ka iya gane sirrin abu za ta baka gana ka iya gano kan abu za ta bani- baka dama ka iya gano yanayin abu wanda shi wannan yanayin kaddara ka sami miskila ne da wani yanayi ko makamancin wannan kaga zai baka dama ka iya gano wata miskila da yanzu zaka warware ta miskila misali a ce ga sojoji sojojin nan cikin uniform tare da su kuma akwai waɗansu mutane waɗanda aka kama saboda zalunci kaga sai ka samar da sura guda ɗaya ga sojoji ga kuma mene cikinsu kuma ga waɗansu mutane waɗanda suke da kaga kaddara ka ce sojojin da sun sa sojoji kayayyaki ne green ko dark green su waɗannan mutanen suna ƙunshe da fararen kaya nan kuma ga shi tumakai ne ga su tumakai ne kasan da tinkiya tana kunshi jikin tana kunshi da launi fari da baki mun bance nan ko to tsakankanin tumakan nan kuma ga bin siraye kasan dai galibi bin siraye mu anan jajaye ne kawai mun bai ne ko to yanzu sai ka fitar da sura guda ɗaya wai ta tattaro launukan ababe daban-daban shikenan kuma ga mene ga wani abu ya samu a ciki to yanzu idan ka kalli surorin nan guda biyu ko kuma sunan da aka samu tumakin nan sai aka ce yanzu ana son kai harbi ka harbo bunsuru guda ɗaya daga ciki za ka iya targetin ɗin shi ko ba za ka iya ba za ka iya targetin ɗin shi musamman idan ka sa abin abin hangen nisan nan ka hararo to wajen tashbihi tamthili zaka iya gano wata sura da ke ciki dan menene kila in ta zama maka matsala ka san yadda zaka kauda ita ko wani abu ko makamancin wannan Allah ka samu dace mun fahimci wannan ko shine ke cewa ka annal hilala kai ka ce jinjirin watan nan nunul lijani zinariya ce shine nunul lijani nunul lijani shine zinari gari kad wacce ta nitse fi sahifatin zarka a cikin wata koriyar fallon takarda kenan nan yana son ya kamanta maka jinjirin wata da wani abu da wannan kwasfan da ke gewaye da shi wanda yake ya kunshi launukan ababe daban-daban ya yi kama da zinariyan da take haske take walƙawa tsaka- a cikin takarda gefenta ko za gewaye da ita ga wani launi da ababe daban-daban mu ban nan ko a takaice wannan shine tashbihi tamsili kai tsaye kawai zamu zamu je tashbihi dumni ne implicit implicit ah, simile implicit simile a tashbihi dumni za ga abin zai maka wahala ba ba wahala amma ka kumanta da abin da na faɗa mana a baya ƙarfin larabcinka fahimtar ƙa'idoji na nahawu ah, sarfu dina ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka wannan sai wallahi wannan cikin sauki ana baka larabci in ka kalla sai ka ce akwai tashbihi dumni anan saboda kaza da kaza da kaza da kaza cikin sauki zai ka fitar da shi mun gane ko to tashbih dumni shine shi wannan shine implied simile ko kuma eh, implicit simile shi idan aka zo ba za a kama kan mushabba da mushabba bibiye ne karar kana gani ba a'a ga mushabba dai to amma mushabba bi sai a kunsa maka shi a cikin magana da waje waje bai din ma kawai wa alaikum salam wa rahmatullah. hmm? implicit i m p l i c i t implicit ga ka'idar mu na tana cewa tashbihu dimni tashbihu wani irin nau'i ne na tashbihi kun ga gurin ko la yudau fihi al-mushabbahu wal mushabbahu bihi ba za a sanya maka ma'ana ba za a kawo maka mushabba da mushabbahu bihi ba fi suratin a cikin wani sura ko yanayi ko hoto min suwar tashbihil ma'arufa daga cikin siffofin tashbihi da kasa riga ka sani bal sai dai kawai bari yul mahanifin tarkibi za a hararo su ne a cikin jimla wa hadha nau amma kaga irin wannan nau'i na tashbihin yuta bihi ana zuwa ne da shi a kamaka lifi da annal hukumar lazi usnida cewa hukuncin da aka jingina shi ilal mushabbahi zuwa ga mushabba mumkin zai iya yiwa zai iya yiwa a ce maka ga mushabba ga mushabba bihi to shi mushabba bihi sai aka sabanta shi da ta siffa to sai a kunsa maka tashbihin cikin magana domin ka gane eh hukuncin da aka jingina shi ga mushabba zai iya yiwa bari mu koma can jimlolin mu al-amsala qala abu tamam abu tamam yake cewa la tunkiri atlal karimi min al-gina فالسيل حرب للمكان العالي لا تنكري watan wannan tashbihin ko hali ne da hali ake so mata halin wannan da halin wannan ashe kun ga ba za ka ganshi karar ba kenan kaga nan za zama hissiyani ne ko ko ma'anawiyani na hissiyi shine wanda za ka ganshi karara kamar yadda kake ganin littafin na haka ma'anawi shine wanda yake cikin ma'ana kaga ba za ka ga mushabba ga mushabbi bi karar ba ko kuma ɗayansu ba za ka shi ƙarar ba amma za a cuso maka shine cikin magana halin wannan da halin wannan ya yi kama da kaza da kaza mun gane ko to shine ke cewa latun kiri kada ki musa wato in an faɗa miki karki musu atlal karimi matsolancin na matsolanci na mai daraja minar gida da kodata a afon latun kiri kada ki musa atsalal karimi wofintu wannan na mai daraja minil gina da kodata ma'ana in an ce miki ga mawadaci wanda in kin kalle shi ba za ki ga alaman wadatar nan tare da shi ba kanki musa kai anya zai iya yiwa kai kada garin ba zai iya yiwa ba ko to bari a kama maka wani misali wanda zai a nuna maka zai iya yiwa gashi mutum dai mai kuɗi ne malam gashi nan kowa shaida amma shi dai shi bai cin riban kuɗin dukiyar nasa sai ya gan shi cikin tsummo kara sai ya gan shi malam yadda ka san yar ficika duk ya koma ya tsotsi yara mai ko bai jelo ko to yanzu halin shi ake son ka kula da kyau mawadaci ne amma bai wadatuwa da abin da yake mene yake da shi na arziki fasailu to in ba in wancan ba zai yi maka ba fasailu ai rigawa fa arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi bi jannatihim jannatayn ko da wata uku yanzu ina idan an yi ruwa ruwa yakan zo ta dam ko ko kuma kwararo a gujen gaske bu ko to shine sail rigawa fasailu ai rigawa harbun yana matsayin yaƙi ne lil makanil ali ga guri mai kololuwa rigawa ruwa wanda yake kwararowa eh yanzu idan aka yi ruwan sama ba ruwa zai sauko daga sama ba ina ruwan nan zai fara sama almakanin ali ai almakanin murtafe ƙololuwan dutse da tuddai nan zai fara samantuwa da zarar wani ruwan ya zuba kan dutse zai zauna ne koko zai zai gangare ƙasa zai gangare ƙasa kun gane to yanzu nan tashbihin da aka kulla maka me yasa aka ce tashbihi shine an kulla maka tashbihi an kamanta maka halin mawadacin da bai amfanantuwa da halin da dukiyarsa in kana ganin ba zai iya yiwa ba to ai yayi kama da ko kuma zai iya yiwa a sami halin da gashi ruwa ya zubo daga sama ya samu kololon dutse shin ruwan zai zauna ne ko zai gangare ne zai gangare ne ba zai kun gane wannan ko so saboda haka halin wannan modaci ya yi kama da halin kololon dutse ta yadda dukkansu ba wanda ke amfanintuwa da abin da ke tare da shi na wadata shine adamul istiqrari wal istifada min kullin bi haythuma tajidu الرجل الكريم الغني وذو مال أو ذا مال كثير وهو لا يستفيد بما يملك من المال فحالته تشبه حال قنة, قنة الجبل أو قنة التل الذي ينزل إليه المطر وهو لا يستفيد بما ينزل عليه من هذا المطر بمعنى عدم استقرار من كل وعدم الاستفادة يوا kowanne da wannan mawadacin da kuma ruwa a kololon dutse ba sa wadatuwa da abin da ke tare da su to halin wannan mawadaci na rashin wadatuwa shine mushabba sai halin dutse ko kololon dutse ko tudu shine mene mushabbahu bihi kowannen mai wajen shabihi siffar da suka yi tarayya sun yi tarayya ne akan mene rashin amfanantuwa da tabbatuwan abin da suke tare da shi mun gane ko wa alaikum salatu na'am na'am ka gani in ka gan shi almajiri ma zai ba shi kayan sawa in wani ya ce anya za a iya samun wannan gashi mawadaci ne yana da gidaje nan sun fi talatin amma in kaga in kaga shi kaga shi cikin tufafin da yake sawa ko kaga tufafin da yake sawa almajiri ma zai iya sai shi bashi kyauta idan ka ce kai anya ba zai taba yiwa ba sai ka kai maka misali da kashi a cikin miya yanzu kashi a cikin miya ga kayan miya ga magi ga komai da komai yanzu kashin nan zai iya wadatuwa da wannan duk miyan ma da kanta ba zai wadatu ba to kamar haka ne ai shi ma wancan zai wadatuwa da abin da ke da shi so halin wannan da wannan su ne mushabba da mushabbobi menene a wajen shabahi dukkan su ba wanda ke amfanintuwa da abin da ke da shi bari mu sauri ko shine kuma sai ya kawo da cewa qalimu wa qalimu tanabbi mutanabi ya gina cewa qad yashibul fatawa laysa ajiban an yuran nauri fil qadibir rutibi kad yashibul fata ai saurayi zai iya kadan za iya samun saurayi da furfura ile kai kace walaysa ajiban wa qala ibn rumi dan ko ibn rumi yana cewa kad yashibul fata hakika idan mun dauke ta tana fa'idantar da ta hakiki ne kaddin hakika kad hakika saurayi zai iya yin zai yin furfura anya anya ladidi zai yi a samu saurayi wanda bai kai lokacin da zai furfura ba ko a sami shi da furfura wanda ke mun muna samu a Najeriya mu Najeriya yanzu furfura yan Najeriya galibi gaskiya ba furfura ce ta ta shekaru ba furfura ce ta wahala dan karamin yanzu wanda ma bai kai ka shekaru wallahi sai ga ya fi ka furfura akwai wani dalibi na da na ganshi kwanaki wallahi talla malam in dai duk da na fi shi jiki da komai amma inda ina inda zai zo kusa da ni mu tsaya sai a ce ka dubu waye ne ya fi shekaru a ciki wallahi zaka nuna shi zaka nuna shi ne shi ya fi ni shekaru to Allah shi kyauta Allah ba mu shugabanni na gari abinda muka rasa kenan a Najeriya muna da arziki muna da wadata muna da komai amma malam eh wai hakki take ba ta kasa bacin mu muna nan muna muna ta fama da wahala dan karan wahala malam Allah shi kyauta to shine ma yake cewa kade shi bul fata hakika za a iya samun saurayi yana furfura walaysa ajiba to ai ba abun mamaki bane an samu saurayi yayi furfura ba ma abin mamaki bane an yuran nauru a ga fure an nauru shine fure an nur shine haske kun gani ai ba abin mamaki bane an yuran nauru idan an sami fure fil qatibi akan ice arratib danye ice ne gashi danye shatab bai goge ba ma yaya akwai tunanin ya fitar da fure to kamar haka inda za a ce maka za a iya samun saurayi da furfura sai ka ce kai ba zai yi ba ba zai yi ba ok to in kana ganin ba zai wuce bari a kawo maka a siffanta maka shi da wani watan a ɓoye a fakaice an siffanta maka halin wannan ne da mene halin wannan shine tashbihin ana comparing ne mukarana ake yi baina shay'aini kad yashibul fatawa laysa ajiba hakika saurayi zai iya farfara mana to ai ba ma abin mamaki bane an yi ranar da ga fure fil qadibir ratibi ga danyen ice al qadib shine dan ice ar ratib danye wa qala abu abu abu tayyib abu tayyib yana cewa man yahun yasulul hawanu alaihi inda ba gane ba ok menene wajen shabi a can shine wujudu shay'in wujudu shay'in fi shay'in gairi muktamal watan an samu wani abu ne watan in ka duba da kyau saurayin da bai kai lokacin furfura ba amma gashi ya yi furfura itin da bai goge ba amma gashi ya samar da mene ya samar da fure sun yi kama ko sun yi tarayya wajen mene samantuwan wani abin da bai isa ya fitar da wani abu amma gashi ya fitar an samu wani abin da ke bai da kamala ne ya samar da wani abu shine kawai halin wannan da halin wannan sai aka kamanta su amma an kawo maka wannan tashbihi ne domin a nuna maka za a iya samun saurayi mai furfura to in baka yadda ba amma kila za ka yadda za a iya samun ice mai fure ko wanda danyen ice wanda bai goge ba eh za a iya sama to shi ma za a iya samun saurayi da farfara to in ba ku gane ba ma ba ku kana ganin ba bai fito maka sarari ba to ga wani misali na kila za a iya gane shi wa qala abu tayyib abu tayyib al-mutanabbi na cewa man yahun yashulu al-hawanu alayhi malu jurhin bi mayyitin ilamu man yahun duk wanda yake wulakantarwa wato duk wanda yake al'amarinsa wulakantar da jama'a ne da sauransu ga ga kalmar ta a cikin suratul fajr ko wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan ko na ga can mahin ko amman hadha alladhi wa mahinun wala yakadu yubin am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin to man yahun duk wanda ke wulakantar da wake wulakantar da mutane wato duk wanda dabi'a sa wulakantar da mutane ne yashulul hawanu alaihi to ai wulakancin zai mai sauki da mishi kai an yaje iya yiwa a wulakanta mutum a ce bai damu ba zai iya yiwa mana a wulakanta mutum kuma wallahi shi ba zai ji komai a cikin zuciyarsa ba to yanzu kana buƙatar eh a tabbatar maka da wannan abu ka misalin mene yayi kama da mene mali jurkin bi mayyitin ilamin sai ka ce ma ilamun ai ba za a samu radadi ba ilam shine radadi alim ma ilamun babu radadi da za a sama lijurhin gamikin bi mayyitin mataccen mutum wai ma'ana mutum ne mata ce gawa ne aka zama ina da wani katon gwalando malam kamar da misali kamar yadda nemo wasu misali gwalando ne dan kariri gashi a kafan wani mutum mutum matacce gawa gwalandon nan ya kwana talatin a daure gashi lokacin zafi gashi kuma ana zama mishi ruwa sai aka ɗauko takobi ko kuma mashi kila ba sai da aka sa a wuta sai aka ɗauko aka soka mishi yaya zai ce wayo zai ce ku bari ai kaga zai ce ku yi ko to kamar yadda wannan gawan idan an soka mishi wannan abu a gyambansa ba zai ji ba to haka shi ma wancan mutum da shi ɗabi'arsa zubar da mutuncin kansa ne kawai ko da an mushi ai ba zai ji wani abu ba ka gani ai ba zai ji wani abu ba kili kili kili kili zaka iya gane zaku iya gane wannan sarari to ana son a nuna maka hali na wanda bai iya fa'i bai iya okay hali na wanda shi ɗabi'arsa shine yin abin da zai zubar masa da mutunci a in ka wulakanta mutane ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce mai kyau ba to kamar yadda wanda yake ya saba wulakantar da mutane ya saba abin da yake zai zubar da mutuncinsa ko zai sa zuciyarsa ta bushe ko makamacin wannan to kamar haka duk lokacin da idan kana ganin ba zai iya yiwa shi an mushe ji ba to kamar haka ai inda a ce ko ya yi kama da mataccen da za a tsira mushi allura ko kuma takobi a gwanandinsa ba zai ji wani abu ba to haka ne shine adamul ihsas min kullin wajen shabin shine mene adamul ihsas min kullin adamul ihsas wa shu'ur lack of feeling from both the side bangaren wannan ko da an mishi abu na wulakanci ba zai ji wani abu ba to haka ma wannan mamacin shi ma ba zai ji wani abu ba to inda zaka fitar da abu guda ɗaya sai ga ko ga wani abu ne ana mishi wani abin da yake bai damuwa mun banci wannan ko yanzu misali irin karuwan nan da sauransu duk wani abin da za a yi mata karuwa duk wani abin da za a yi mata na wulakanci inda za a ɗauko kuɗi ga shi na gani ba abin da ba za ta yi ba ko ba haka bane to Allah shi kare mu Allah ya sa mu dace wa alaikum salam yawwa kamar na'am ka gani kamar sali kalbin in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas sai Allah ya ce mene zalika masalul qawmi allazina kazzabu ya yi na faƙa susur ƙasa sa ka gani yanzu ka kaman kare ne na'am yanzu kare duk abinda za ka yi mishi da sauransu na wulaƙanci wulaƙantar wato zato da sauransu me zai damu to haka waɗanda su ƙaryata lokaci ko to insha Allah sun ta'ala za mu dakata nan idan ubangiji Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu ci gaba da a agaradun tashbih yau in na kalli wani na siffanta shi da wani dole akwai manufa dole akwai manufa ku duba idan na ce kai wallahi garba ya yi kama da zaki akwai abin da ya sa na siffanta shi da zaki ko kuma in ce haba da Allah waye jarumin naka ko kuma ka siffanta mana jarumin naka haba aini jarumi na ba wanda ya taba ganin irinsa aini jarumi na in zan magana a kan shi dukan ku sai kun dimace saboda kar saboda jarintansa aini jarumin nan aini jarumi na yayi kama da kalallaba yanzu nan kama tashi da kalallaba da kai ai akwai manufa ko to yanzu wannan me yake nuna nan to za dai magani goben Allah yadda so saboda haka sai mu kokari ya zanto a kar a damu kar ka ce wani karatun in ka fahimce shi wani guri baka fahimce shi ba to yawan muraja'a da yawan bita da ji daga malamai shine zai baka dama ka fahimta na farko kenan sannan kuma na biyu yawan bincike kokarin fahimtar larabci karanta nasoshi wannan shi ma zai taimaka maka kada da fahimtar waɗannan masalola na malam Mm. to bari dai saboda lokaci yayi bari Allah kai mu gobe sai mu tattauna kai insha Allah ta'ala domin shi wanda ya kawo akwai abu da ya zai kawo Allah ka sa mu dace na'am akwai tambaya to insha Allah sun ta'ala za mu dakata nan abinda Allah ya ba mu iko mu kai daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya shimantar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik